الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wani littafi mana mai albarka littafin muzakkara fil aqida مع الشيخ دكتور صالح بن سعد الصحيحي حفظه الله wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha uku a cikin littafin ji yan uwa mun fara bayani game da limaza na birisu hadal bab menene yasa za mu karanta wannan babi da yake bayani game da shirka wanda mala ya ce zai ɗan taƙaice mana bayani akan shi wannan gabar akan abubuwa guda uku ya kawo mana abu guda daya wanda shi ne bayani da ya yi game da annabi kira da annabi tsara tabbata a gare shi ya bayyana karara cewa a cikin wani al'umma ta ta karshe za a samu wanda ya su koma suna bauta wa gumaka za a samu wanda ya su koma su haɗu da mashirkai yau za mu tashi akan gaba ta biyu shine ba'u malai ce inna muslima mutalabun bi ayya ya'rifa sharra yahdar minhu wa yabta'id anhu لأنه إذا لم يعرفه ربما يقع فيه وهو لا يشعر قالت أن المسلم حقيقة شي مسلمي مطالب أن يمشي أبني ماني بأن يعرف الشر da ya yi ƙoƙari ya san abin da yake sharri ne li ya haɗar minhu domin ya yi ƙoƙari ya guje wa nishar wa yabta'i da anhu ya kuma yi nesa da shi li'annahu saboda idan lam ya'rifu idan har bai san sharri ba rubama ya fa'u fi wa huwa la yashkuru yiwa ne ya afka ya tsince shi dumudu a cikin wannan sharri alhali bai sani ba wannan kusan ya yi kama da bayanin da muka gabatar lokacin da za mu shiga cikin babin a cikin mukaddimar da maka cewa yana ɗaya daga cikin abin da yake wajibi ga kowane musulmi idan ya san abu ya san kishiyarsa idan ka san tauhidi ka yi ƙoƙari ka san kishiyar tauhidi shi ne shirka idan ka san sunna ka yi ƙoƙari ka san kishiyar sunna ita ce bid'a idan ka san alkhairi ka yi ƙoƙari ka san kishiyar alkhairi shi ne sharri duk za ka san su ne saboda ne don saboda ka ƙoƙari ka guje ne saboda idan ba ka ba mutum zai kasance na tafi abubuwan guda biyu tauhidi kai ka je ka karanta ka sani to sai kasance kullum tauhidi kaɗai ka sani kuma shi kake iya bada labari a kansa amma aka zo shirka fa ba ka santa mai yawa ne sai ka tsinci kanka a cikin ta ma ba al'alali ba ka sani haka nan ita ma bid'a idan ba ka san me ce bid'a ba za ka yi kokari ka santa don ka guje ta in ba haka wata rana ka tsince ka dumi dumi a cikin ka kana aikata ta ba ka sani amma ka magana a ce wannan abin da kake ba daidai bane sai ka ce a ai kana ganin tunda alkhairi ne ko mai kyau ya kamata a yi alhali wannan abin da kake aka tabi da ne ya maka wannan shine rashin sani to shi sa akwai buƙatar mutum ya san wancan ya san wannan dan ne dan ya san wannan ya aikata shi ya san wancan kuma ya guje shi wannan shine abin da ya kamata a sani malai ce يدل لذلك قول حذيفة رضي الله عنه abin da yake shiryar da mu bisa haka shine faɗin babban sahabi Hudhaifa ibn al-Yaman yadda Allah ta'ala tabbata a gare shi da yake cewa kana nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anil khair mutane sun kasance suna tambayar annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da abin da yake na alkhairi وكنت أسأله عن الشر لكم سنة تنبيس أبوا بكم الشر yace makhafata an aqa an aqa fihi dan tsoron kada na afka cikin wannan sharrin da sani shi ne dai wannan bayani kamar da na faɗa na gabatar da shi wancan kan Allah subhanahu wataala ya samu dace mala yace jimun abu na ƙarshe da ya kamata ya ja mu mu karanta abin da yake na shirka don mu guje ta shine mala yace alhal wal waqi'u alladhi wasala ilayhi kathirun min almuslimin al-yawm shine hali da kuma al'amarin da mutane suke ciki a yanzu wanda da yawa daga cikin musulmi suka isa zuwa gare su menene shi ne malaki falata kadu ta jibi baladan minal biladin islamiyya da wahala ka samu wani gari daga cikin garuruwan musulunci gaba daya illa wa fiha mashahidu ta'azzum fati a cikin wani gari sai ka samu wani guri na girmamawa wa kuburi wa kuburi taqaddusi da kuma kabarbara da ake kamba masu wa yunzaru laha ana yi musu bakance wa yuzbahu indaha ana yanka a wajen wa yustagafu bi ahliha ana kuma yin istigafa shine neman agaji da mutanen da suke kwance a cikin kabarbaran idan kabarbaran wato abinda malam ke so ya gama shi dalili na uku da yasa ya kamata a ce kowane ɗaya daga cikin ya san da ce shirka don ya guje mata shi ne yace da wahala yanzu ka je ɗaya daga cikin garuruwan da suka yi suna a matsayin garuruwan musulunci face sai ta samu guri ɗaya biyu uku goma ashirin da ake girmamawa ake musu abu kusa da bautar Allah maɗaukakin sarki ina fata an fahimta ko ka samu wani kabari da ake bauta masa mutane sun san suna bauta masa ko basu sani kuka samu wani wani waje gini ne a misali a ce wani aftar ne daga cikin afar ko a ce wani annabi ya taba zama a wajen ko wani annabi ya taba sallah a wajen ko wani gini ko wani ruwa ko wata bishiya ko wani abu dai daga cikin abubuwa da za a girma shi saboda wani dalili na daban galibi irin wannan girmamawa da ake nufi kuma girmamawa ta uwa da ta wuce girmamawa ta al'ada ta tafi ibada da girmawa kala biyu ce akwai girmawa ta al'ada akwai irin girmawa da ake Allah maɗaukin sarki wannan ita ce ibada to irin waɗancan gurare galibi za ku samu ana musu girmamawa ne girmamawa da ta wuce kimar duk kusan gari ko ƙasa ta musulmi babu inda za ka rasa wani babu inda za ka rasa wani sai dai idan mutum bai sani ba wato ɗan uwa yadda al'amari yake a cikin addinin musulunci shine ka'ida kowanne guri addinin musulunci bai da aji a rika masa irin wannan girmamawa ba ko a rika shafar waje ko a ɗebo ƙasar waje ko a je a rika sumbatar waje ko a je a rika yin in ruwa ne a rika ɗebo ruwan a ce yana da wani albarka ta musamman in dai ba addinin musulunci ne ba su wannan albarka bai halatta ne ka je ka rika shafa hannunka a waje ko ka rika goga jikinka a waje ko ka rika haka addinin musulunci bai da dama a wannan ba sai dai idan shi ce a wannan a wannan gurin a wannan gurin wannan abu shi sa ku ga yan uwa hatta a cikin ayyuka na aikin hajji inda addinin musulunci ya yarda a tsaya a sumbata guri ɗaya ne kawai shi ne hajjar al'asir za ku ga ka'aba nan da mutum yana cikin tsawafi zai tsaya shafa ka'aba a matsayin ibada ko ya rungume ta wanda ya yi abin da yake na haram bai halatta saboda addinin musulunci bai sa shi shi sa mun karanta a bashi yadda umar lokacin da ya yi sumbatar hajjar aswad me yace yace na san cewa kai dutse ne ba ka cutarwa ba ka amfanarwa yace ba da ban naga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sumbace ka ba babu abin da zai kai da sumbace me dalili saboda wannan sumbatar da yayi ibada akwai rukunul yamani shi kuma rukunul yamani malamai suka ce shi wani istislamin shi ake ma'ana shafa shi ake ba a sumbatar shi da mutum ya je sumbace shi ya yi laifi saboda ba a samu annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya haka ba kawai abinda za ka shafa shi ka wuce shi ke cikin hajjarin aswad ba ka sumbace shi to kun ga me yasa ake sumbatar hajjarin aswad ake shafar kun limani saboda shari'a ta ce ai to haka duk gurin da shari'a ta ce ai masa abu iri kaza sai ke masa idan shari'a ba ta ce abu kaza iri kaza ba to kada ka mutu saboda yin irin wani abubuwan su suke kaiwa zuwa ga arin ayyuwa bauta bauta haka bauta bauta saboda bai kamata a ce ana yi wa wani waje irin waɗannan abubuwan yanzu misali in ka je a sham india akwai irin waɗannan gurare da yawa wanda ake girmamawa ake kamba masu ake masa abubuwa na ibada ibada idan ka je a iraki karbala kabar sai na hussein wannan ku hadith wala haraj za ka mamaki kware da gaske in ka je yadda muke a najeriya in ka tashi aka kawai za ka mamaki yadda ake kabar sai na hussein dan wani abin da ake masa ka'aba ma ba a masa yadda ake tsawafin ka'aba haka ake tsawafin kabarin sai na hussein tsawafi sosai da kuma ana tsawafi mutum zai je bakance a wajen zai roƙi na cikin kabarin ba ma wai Allah maɗaukin sarki ba na cikin kabarin wallahi ko zai roƙi sai na hussein shafa ƙasa wajen ku da sauran ku nan in ce ma sallah ma idan ka yi ta ba da ƙasar wajen ba ba ka da sallah shi sa idan za ka yi sallah dole in za ka sujjada sai ka ɗauko wannan ƙasa ta karbala ta ɗora goshinka a kai sannan sai ke sallah to kun ga duk irin waɗannan guraren haka suke sai nan kusa kusa ma 'yan uwa nan kusa kusa ma idan ka ɗauki babbaran shehu da yake garin sokoto duk wanda zai shi ma zai mamaki ana yin abubuwa da basu dace ba a nan nan sokoto ma mun kenan ma a najeriya su ana abubuwan da basu kamata ba a cikin garuruwan ma akwai kabarbaran da ake zuwa ana shafa bangon ana cilla kuɗi ko ba ka bane ni wannan na gani da ido kabarin ne ana ta ana ta cilla kuɗi a ko ake bawa wallahi ana shafa bangon ana shafa akwai wani uwa da ya je wata jana'iza a nan cikin gari ne yake ban labari cewa shi ne kuka zuwa makabartar da suka shiga sai ga wani wutar da ta musamman a gefe mutane suna ta zuwa ana tashar ruwan layi ake ana tashar ruwan wannan sha ce ba wannan wannan sha ce ba wannan sai kan ba wannan karbata ana tarbi da masu iba da sauran sai shi sun nake masa labari cewa ai kusa da shi kabar wani wali ne duk dare na fita ya yi ya yi addu'a ta musamman a cikin wannan da kwarai da gaske wallahi wannan wanda ya je ne ke ban labari a banan fasikin gari ne wallahi shi ke ban labari da lafiya yana fitowa yi tofi a cikin a cikin randa sai rata akwai albarka a ciki shi ne ke tambaye ta to an taɓa ganin shi ya ba taɓa ganin shi ba dai amma dai an ce yana fitowa an ce yana fitowa sai ya fito zai tofi ya tofi ga abin to saboda Allah ruwan ma da za a ruwan da za a bashi irin ruwan da za a bashi kwana sai ke abuɗe sai a ce ka zo ka ɗauka kana ta kana neman tabbaji akwai tabbatin da yanzu ka samu ruwa da tsarkakacce ka sa saboda Allah to kun ga abubuwan da malam yake ja mana ashe da ƙarshen gaskiya a cikin babu wani dalili da cikin wannan mu wallahi nan muna da sauki kwarai da gaske amma ka ji irin waɗancan garuruwan da na ga muku za ku mamaki bauta ake sosai bauta ce sai ake a irin waɗannan guraren da kisa za ku ga duk irin waɗannan guraren da aka fi za su kawo musulmi fitina ƙa'idar addinin musulunci ba a bari rufe su ake akwai masjidu zira annabi zira da amince tsara tabbata a gare shi ya tafi yakin tabuka wasu daga cikin munafikai suka je suka gina wani masallaci a kusa da masallacin kuba masallacin kuba su goma sha biyu ne tamfiran munafikai ne sun gina masallacin ne don su sauki makiyan annabi tsira da amincin tsara tabbata a gare shi a cikin masallacin su rinka ba su mafaka don su haɗu su annabi tsira da amincin tsara tabbata a gare shi kofar rubu su tafi saboda ta sai suka samu annabi ya rasu la mana su aje a samu na albarka suna zan Allah tsira da amincin tsara tabbata a gare shi ke to yanzu ina kan tafiya ne amma ina dawo insha Allah ta'ala zan zo in samu albarka a masallaci annabi ya fito ya kunta duka ya je ya dawo ya kusa ƙara suwa masallaci sai aya ta sauka في آية كفر الله مدك السلكيك والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا حلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم إنهم لكاذبون الله مدك السلكيك أمر كأن الجلال أن تسأل ثبت أجريك وكما صلى الله نقرنا kuma an rike shi ne don a cutar da shi kuma a raba kan musulmi saboda ka ce annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ta musu tsara ta ce su wata bai guda biyu ce a je a rufe haka annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi na da umarni kuma sahabbai suka zo suka rushe wannan musulmi da su ta malamai suka ce duk gurin da aka san cewa zai kawo ku suna irin wannan babarin su ake rushe su ake sai da umar dan khattab da Allah ta tsara tabbata a gare shi akwai waccan bishiya da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karɓi mubayar sahabbai a ƙarƙashin ta wacce Allah ya faɗi ta cikin alƙur'ani laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarah to waccan bishiya bishiyar magariya ce sai kasance lokacin sayyidina Umar bishiyar tana nan to duk wanda ya taso shi tabi'i ne bai ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su daga cikin sabai manya sun tafi amma ya samu labari cewa ga bishiyar da aka wannan mubaya na a ƙarƙashin ta to sai ga mutane ana yin tawaga ana tafiya wajen mutum wannan da ke nuna albarka sai ga nan gaba kun fa lokacin sabai take ne sai ga nan gaba idan aka tsale wannan bishiyar za ta yi mutum mutane su ci sai tura aka ji aka tare aka tare ta gaba ɗaya ba alamun ta kaga idan babu ita me za ta yi kin babu to shi sa wani malami yake cewa shi yana ganin cewa duk irin wannan mashahid da mashahidin da suke jawo mutane fitina a cikin rayuwarsu wallahi idan ba ko da su ake ba ba za a dina kanka ba za a dina yanzu kalli kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tun yana raye yayi ta addu'a Allahumma la taj'al qabri watan min ibad Allahumma la taj'al qabri watan min ibad ya ubangiji kada ka bari kabari na ya zanto gunki da ya rinka bauta masa kada ka bari a riki kabari na ya zanto gunki haka annabi ya ta addu'a da shi sai Allah madaukakin sarki ya kare kabarin manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ku duba yadda aka zagaye shi duk mutumin da yaje ziyara ku ko da shi a kewaye yake da yan sanda da askarawa da an ga ka tsaya zaka wani abu za a ce maka yalla yalla ai gaba warai da gaske ana tawa a jiki maka to amma duk da haka fa wani ba sai ya ji fasiku da ta dan shafu kadan da ta dan shafu ka ta ga abin wallahi duk da haka ku rinka kallo kuma kullum ga nan suna nuna wani shi wannan abin da wani wannan abin da yake gani an tauye masa haƙe a bar shi zai birgima akan kabarin ne tun kaya da ku kabarin yanzu uwa da a ce kabarin Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi a bayyane yake dan Allah ne zai faru me zai faru ai in ma kasar za a kwashe in ma kasar kasar za a kwashe kawai da sauki wallahi bauta ta masa da amince saboda ka duk inda yake irin waɗannan gurare da ka'ida addinin musulunci idan akwai daula ta musulunci kawar da shi aiki saboda wallahi ka tsara idan kai Allah ya taimake ka kana da tauhidi Allah ya tsare maka imanin ka wani fa ba ka da irin tauhidi to shi wancan da bai yi karatu irin naka ba babban gatan da za a masa shine kasance ba gurin da zai je wancan idan aka kawar da gurin bai ga wajen ba bai san shi ba to an taimake shi kai kana da ilimin da ba za ka ji ba amma shi wallahi ba shi da shi kuma shi har ga Allah abin da yake gani daidai yake annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi wani da sauransu dole zai yi za ka sai ya je ya yi irin wannan aiki lokacin da manzon Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi ya ci kabilar Shaqiq da yaki shi ne mutanen Taif akwai gunkin Lata wanda a Taif wanda Allah ya afara aikin Lata din a Taif sai da suka nemi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar musu shi suka hada shi da Allah suka kai masa magiya ya bar musu shi shekara uku da Allah kamun sun yi kamun nan sun yi aje aure shi shekara uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi da karshe dai suna magiya har sai da dawo ko da wata ɗaya ne dan Allah abin musu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ya tura ɗaya daga cikin sabai ina jin mugira ne ɗansu ba ya biyar muke shi gaba saboda barin wannan gunkin a wajen na latin ko da su waɗannan mutane a lokacin su zamto musulmi sun karɓi musulunci a zan annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi nan gaba za a iya samun wasu kuma da su su bata ta wannan shi sa a busar da shi a kawar da shi shine abin da ya kuma wallahi in uwa wannan shine gatan da za a yi musulmi abubuwan da ake jewa na shirka da kasance babu irin wannan ba shi wanda za a ga ya fi kama da irin magudanci ne na da da ake magwajin cikin sun sabon addinin musulunci ya samu karfi ta isa maka a kan ana yi tunda akwai gundar bara ake cin ko mene a tsakar da duk irin wani abubuwan da suke nema su duk ba shari'a ba amma duk a samu wani guri yanzu misali suka ji an ce a wani kauye wai ga inda annabi a Kano fa akwai inda inda annabi ya zama kan wani dutse mun taɓa zuwa wani kauye aka ci mana a kan wancan dutse wani gari ne can wani garin fulani ya fi lamiri aka ce aka wani wani jiki akwai inda Allah bai taɓa gaba sai aka ce a je wallahi wannan ne wanda muka yi da su mun je wajen sun zauna kuma sun yi addu'a a wajen an an daga hannu an yi addu'a a daidai wajen don ka addu'a wajen aiki kenan ka gaba akwai irin wannan guraren fa kada kuma ta ba a garin na fa kwanakin ba wani ruwa ne fa ruwa ne fa ina ji a nan mai dole ne ko ina za ka ce an same shi ko mai agani aiki aka ji aka fi da ruwan kwata ne fa aka ji aka fi ila wata mata a cikin rijiyar gidanta wata ce ko kuma ga Allah ta gani ko mai ta gani a cikin rijiyar aka ji ake ta ɗiba rote da hijira suka jefa aka buɗe ruwan gaba ɗaya aka cike hijira sannan aka samu lafiya layi aka rike a gidan mata layi wallahi a cikin garin ne ga shi a rediyo an faɗa sai da hijira suka je da inji aka sa ciwo aka zuƙe ruwan aka cike hijira sannan aka samu lafiya a cikin garin ne to saboda Allah tun da muna da irin wannan fahimtar tun da ai kamata ya ji inda aka tun zai kawo musulmi kuma irin wannan a kaudu kaudu shi ne abinda a malam yake so ya kai mu zuwa gare shi ya ce wa tuqadu inda ha a shumu wa tuqamu inda ha la'ayat irin waɗannan wurare za ka samu ana kunna kendira a wajen shi ne a shumu ana kunna kendira wa tuqamu inda ha la'ayat ana kuma a yin idodi a wajen ana zuwa a yi wasu abubuwa na bukukuwa da suna addinin musulunci daman a samu kabari a masa gini a kunna a rinka kunna kendir ko wuta a wajen wannan shi ma da al'ada ce ta jahiliya wani ma yana cewa wa man alal qabri sirajan aw qada aw istana ala bariqi masjida fa innahu mujaddidun bihara litman yahudi wan nasara yace wa man alal qabri sirajan aw qada wanda duk ya hura wuta akan kabari aw istana ala bariqi masjida ko kuma ya gina masallaci a kan kabarin ya ce fa innahu mujaddidin bihara ta wannan a bayyane jaddadawa yake yi musulman yahudu ya nasara da hanya ko ta farkin hudu saboda ka kunna kendir ko fitila ko abin nan a cikin kabari a kan kabari wannan ba daidai bane uwa a cikin addinin musulunci wannan abubuwan don mun karanta su a cikin bida'ul jana'iz a cikin hakamul jana'iz kamar da wasu san haka mala yace wa yasaluna ahla qada al hajat zaka samu kuma suna tambayar ma'abuta cikin kabarin bukatun su wa kashfal qurbat da kuma yayewar damuyoyi wa izalatul mulimmat da kuma gushewar bakin ciki da bala'ai da suke ciki wa yazunnuna anna dhalika yuqarribuhum ila Allah zulfa kuma zaka zaka samu suna zaton hakan zai kusanta su ne ga Allah madaukakin sarki kusantawa mala yace wa likulli aqil dukkanin mai hankali ya kamata ayyata sa'ala huna ya tambaya anan mal farqu baina man yastajibu bil asnam wal awsan wa yad'uha min dunillahi wa yaqulu ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa me bambancin wanda yake bautatawa ko kuma yake neman agaji da gumaka yake kuma kiransu ba Allah ba yake cewa muna bautata musu ne don su kusanta mu zuwa ga Allah madaukakin sarki kusantawa وبين من يستغيث بميت في قبره ويدعوه ويرجوه جلب الخير او دفع الضر yake cewa da kuma wanda shi yana neman agaji ne da matattu ko da matacce a cikin kabarinsa yana kuma roƙon wannan mataccen yana fatan wannan mataccen ya jawo masa wani alkhairi ko ya kare masa wani sharri ne bambanci da wancan wanda suke kiran gumaka suke cewa muna bautata musu ne don su kusanta mu zuwa ga Allah da wannan wanda yake kiran wani wanda yake kwanci a cikin kabari yake cewa shi ma yana fata ya samar masa da alkhairi ko ya kare shi daga wani sharri ba su da bambanci malai cewa jawabu amsa ita ce anna kullum min huma makhluqun kowanne ɗaya daga cikin su abin halitta ne ko shi gunki ko na cikin kabarin kowanne abin halitta ne bala ya juzu ayyu ta'allaqu bihi min dunillah baya halatta arataya da shi a bar Allah maɗaukakin sarki huwa la mulku li nafsi alhali ba iya mallaka wa kansa komai kamin babu aula wa ahra Allah ya mulku li ghayrihi kama yuqal to abin da yake shine baya iya mallakawa wancan abin da ba iya mallakawa kansa ya mallaka shi ga wani sa kamar da larabawa suke cewa faqidu shay'in la yutihi wanda ba shi da abu ba iya ba da shi wali hadhihi al-asbab saboda wannan dalilai ne wa ghayriha wa ghayruha da wasu la budda lana min ma'rifati shirki babu makawa mu tsaya mu san mece shirka wa kashfu haqa'iqihi da kuma yayi haƙiƙanin shirka mece ce ita wa bayani quturati da kuma bayanin hadarin da yake tattare da ita Allah madaukakin sarki ya kare mu daga shirka الثالث نأكو سبب وقوع الشرك في العالم شنو القول نقر شيء ما ليمان أكون باب دليل بيسا الشركة تفر أتكن الأدب أتكن دنيا أتكن العالم شنو halittu gaba duk abin da ba Allah ba shine al'alam malai ce inna awwala shirkin waqa'a fil nas farkon shirkar da ta fara afkuwa ta fara faruwa a cikin mutane inna ma waqa'a bi sababi al-ghuluwi fi salihin asali ta fara faruwa ne a cikin abin da ya shafi wuce gona da iyaka cikin al'amarin nagartattun bayi bayan Allah nagari wajen yi musu biyayya to sai a wuce gona da iyaka to asali wannan wuce gona da iyakan da aka yi akan nagartattun bayi shine kuma sai ga abin sai ya wuce sai ya zama kuma shine asalin abin da aka fara yi na bautar wani Allah a doron kasa malai ce dalika shine ma ya ummul jahil wannan ko ya faru ne a lokacin a lokacin da jahilci ya mamaye mutane wa yaqilul ilm ilmi kuma karanci yake da khalu shaytanu sai shi ɗan ya kasance yana shigowa ma'abuta wancan zamani ka yi zayyunu linnasi tawassula bisalifina sai ƙawata wa mutane yin tawassuli da nagartattun bayan Allah wa bittali daga baya kuma ya amuruhum bi ibadatihim sai ya umarce su da su bauta ta masa daga tawassuli kuma sai abin ya juye sai zan bauta Allah ke dullu lidalika قول قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى abin da zai nuna mana haka shine faɗin abdullahi dan abbas da Allah ta ƙara tabbata a gare su a cikin tafsirin faɗin Allah madaukakin sarki da cewa qalu la tabarunna alihatakum suka ce la tabarunna alihatakum kada ku tsare allolinku wala tabarunna waddan kada ku tsare allanku wadda wala suwa wala suwa an kada ku tsare suwa'a wala ya gus kada ku tsale ya gus wa ya'uq da ya'uq da nasara da kuma nasara kada ku dace ku dage ku doge ku ci gaba da bauta ta musu to shi abdullahi dan wa qala ibn abbas radiyallahu anhu shi abdullahi dan abbas ya ga Allah ta'ala tabbata a gare shi yake hadhihi asma'u rijalin salihin waɗannan sunaye ne fa na wasu mutane nagartattu bayan Allah salihai mun qaumi nuhin alaihi salam daga mutanen annabi nuhu alaihi salam lamma matu lokacin da suka mutu auha shaytanu ila qaumihim sai shaytan yayi wahayi zuwa ga mutanen su anisibu ila majalisihim allati kanu yajlisunaha awsaban da su kakkafa gumakansu a gurin da suke zama su bada darasi ko gurin da suke zama tare da mutane ma'ana mutane ne nagartattu bayan Allah salihai sun karantar sun yi wa'azi mutane suna koyi da irin halin su ana ganin girman su to sai suka mutu da suka mutu sai shi dan yayi wa mutanen da suke kusa da su wahayi cewa bai kamata a bar tarihi ke tafi haka kawai ba me zai hana duk inda suke zama a karantar a kafa gumakan ma'ana a yi batun mutum su ajiye a wajen domin idan an gansu a rinka tunawa da su dan na bayan su rinka koyi irin halin dan ba haka ba sai a manta da su wannan shine abu na farko da suka fara musu wahayi suka dauka malai ce walam tu'bad amma da aka hakan ba abota ta musu saboda ana ganin su ne a tana da Allah sarki wani Allah jikan sa mutanen kirki da sauran ya musu addu'a a wuce hatta qala bihi al-amad wa nusiya al-ilm ubidat har sai da lokaci yayi kai wa waɗannan mutane ya kasance ilimi kuma an manta shi waɗanda suka wannan aiki na farko duk sun shuɗe duk sun kai sai kasance waɗanda suka zo daga bayan su su kuma ba su da karatu ba su da ilimi da sai shaɗin ya mutu wahayi cewa waɗancan mutane fa sun waɗannan gumaka ne ko batun mutum idan su bauta ne shi ke nan sa ƙobi da su aka ci gaba da bauta ne ya kuwa wannan shi ne asalin fara bauta wani allah cikin addinin musulunci a cikin addinin musulunci gaba ɗaya a cikin tarihin ɗan adam farko annabi adam alaihi salam da ya zo addinin musulunci da ƴaƴansa dukkanin su addinin sa suke duka ayan annabi adam da jikokinsa har sai da zamani ya yi sai aka samu waɗannan mutane su yabo su da ciwo su na kuma kamar kabila na adam kata aka same su kuma su ma sai suka nagarta suka aikin kirki to suna mutuwa kuma shaidan su shigo mutanen su kanan kun ga abin ya dan yi nisa da lokacin annabi adam sannan kuma babu wani annabi a lokacin annabi adam ya shuɗe ya daɗe sannan ba aiko wani annabi ba bayan shi to sai shaidan ya ce ai waɗannan mutane idan aka basu tarihin zai tarihin tarihin su zai goge zai zai gushi sai suka kuma sai suka yi batun mutum suka tafiya inda suke to daga bayan su suka zo kuma waɗannan suna da ɗan dama dama fa da na bayan su suka zo kuma sai shaɗan ya ƙare musu wahayi ya musu wasu wasu cewa waɗannan mutanen fa nagartattu ne kuma an kafa su ne a nan don kuma a zama su kuna bauta ne daga nan abin kuma sai ya wuce gani a tunawa kuma sai wuce sai dawo mai roƙo da neman buƙatu a wurin to shi ne asalin shigowar shirka a cikin 'yan adam allah subhanahu wata ala ya san ba malai cewa yi fahimu min hada daga wannan za a fahimci cewa annahum hina ma sawwaru lahum tamathil cewa lokacin da suka yi butun butumin su inda ma fa'alu dalika min ajal ay yaqtadu bihim sun yi haka ne karan fari domin su yi koyi da su wa yata astawbi af'alihim su kuma yi koyi da ayyukansu إذا شهدوا تماثيلهم إذا سكت وقت سن بكلة الناس فلما تقادم العهد لوكاشن دا زامني يوجبا يسعي وذهب العلماء ما عليكم بي سكت فسكر وانتشر الجهل جاهل سيئة أتكم متاني ونسي العلم حتى من تئلني جاءهم الشيطان كيف تنكم يداو وأن متاني أو تصورة هذا وزين لهم a ibadatahum ibadataha sai kawata musu bautar waɗancan batun biki wa auha ilaihim ya musu wahayi da cewa anna man kana qablakum waɗanda suke kafin ku kanu laha abidina sun kasance ba bauta ta musu suke ba kawai kallon su suke ba wa hadhihi al-musammiyat allati kanat fi adi nuhum alayhi salam kuma lai waɗannan sunaye irin sunayen da Allah ya ambata a cikin zamanin annabi nuhu wanda aka mai da su gumaka daga baya ake wata ta mutu wujidat bi ainiha inda al-arab fil jahiliya malaki an same su kusan irin su a lokacin jahiliyar larabawa an sami irin su ne waɗancan afara aitumin lata wal uzza wa manata salifatu ukra kun ga na ga muku da mun suna lata lata asali malamai suka ce ai wani bawan Allah ne nagartacce kana yalukku sawiqa bilhaj kana ya lutu sawiqa bilhaj ya kasance yana dama irin farau farau ko kunun zaki sai ya aji a hanyar inda masu aikin hajji jahiliya suke wuce sai ya aji a rinka sha'a mutumin kirki ne mai nagarta mai kyauta da lokacin da ya rasu shi aka ji aka yi rinka aka yi daidai kabarinsa akwai wani dutse da shi aka ji aka yi dutsen zane-zane aka yi ɗaki a wajen aka kewaye shi aka sa labulaye aka kama su kula da shi ake bauta masa shi ne wanda mutanen ƙa'is ke bari ta to haka nan uzza uzza ita ma bishiya ce bishiya ce aka ɗaki a kanta saboda haka shi kuma shi kuma ita kuma uzza tana tsakanin garin makka da ƙa'is ke ƙurai shawon makka su ne suke girin ma suke bauta kama ko manata yana wani guri da ake ce masa kudai kudai tsakanin garin makka da madina shi kuma tsakanin makka da madina aus da khazraj da khuza'a su su su kuma su su gidan nasu to duk waɗannan galibi babu wani wanda za a ce wani gunki ne na musamman da sauran wasu mutane na gare su kuma bishiya ce wani dutse ne ma wani haka tashi nan da aka ji abubuwan aka zai kama to shi ne ma ce irin waɗancan sunaye da aka samu irin su aka samu a lokacin annabi kira da aminci kara tabbata a gare shi a lokacin jahiliya wanda annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi da yanzu dukkanin su babu wanda aka bari guda ko da guda ɗaya dukkanin su an ji an ruguje قال يسي قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فقلتور من ذن الله إراد أن تسكار كبتا أدريش وقد حذر الله تبارك وتعالى حقيقة الله مؤكين سلسي يا رازنر يا تورتر من الغلول كما دا وچا غونا دا إياكا وجن يبمتو وچا غونا دا إياكا وجن كم بمتو yakan kai ka ambace shi da abin da bautar Allah shi sa Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi ke la tatruni kama aqratu nasara isa ibn maryam kada ku kokarin ku jujuta ni ku wuce gona da iyaka wajen yabona kamar yadda nasara da suka tashi wuce gona da iyaka wajen yaban Allah bisa suka ce mata Allah ne kawai ba Allah ne wato suna ganin shi matsayin sa ma yafi matsayin annabi idan ka kira shi annabi kuma zai ka rage masa daraja Allah ne ma gaba ɗaya to annan kira da amincin tsara tabbata a gare shi ce kada ku yi irin wannan to haka matsayin da Allah madaukakin sarki ya ba wa bawansa ku bar shi a haka kada ku rinka kokarin ku zuzuta shi ku zuzuta da za ta wuce kadarinka a kashi kadarin Allah madaukakin sarki to shi sama ne ke cewa a annabi kira da amincin tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya gargaɗe mu ya ragar da mu da kada mu wuce gona da iyaka a wajen yabon wani bawa daga cikin bayan Allah fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi yahudu da nasara kenan la taghlu fi dinikum kada ku rinka yin guluwi a cikin addinin ya qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace iyyakum wal ghulu ina muku gargadi a hirkinku da yin guluwi fa inna ma ahlaka man kana qablikum al ghulu annabi ya hakika abin da ya halakar da waɗanda suke kafin ku shine guluwi wuce gona da iyaka a wajen bayan Allah na gari idan mutum ya rasu ya mutu nagartacce ne sai a je daidai kan kabarin sai a gina masallaci wannan shine abin da ya fara kai shi zuwa ga inda suke inda ya rasu daidai inda kabarin sai za a je a gina masallaci a wajen aka gina masallaci kuma sai a kuma ana bauta a masallaci kaga duk wani bawan Allah da aka gina masallaci akan kabarin sai idan ka zo kana sallah sallah Allah ake Allah subhanahu wataala ake amma dole a zuciyarka wani abu da kake tsarka barkuwa cewa yanzu bawan Allah nagartacce shi ne ke kwance a kan kabarinsa ake sani to wani abu idan kana roƙo sai kaga kamar shi zai sa a yi maka wancan abu ina fatan ta to kun ga hatsarin abin sana daga nan abin ya fara daga nan abin ya fara kana gani kamar kusanci ka da inda kake shi zai sa a yi maka wancan abin da kake roƙa to daga nan kuma sai zuciya ta kuka sai kasance kuma an kuma ana ana roƙarsa idan abin ya girma mutum ko kuma ana kiransa ko ana neman buƙatu zuwa gare shi Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma idan Allah ta musarci na gaba zamu shiga babu na biyar wanda zai mana bayani game da ibada da nau'o'in ta abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure da muke Allah subhanahu wata'ala ya ce mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته